الصحيح قال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه الحسبة في الإسلام مجلس نشايا yana bayani akan ayyukan muhtasi mutumin da ya zama mai hisba to da me da me aikin sa an ya faɗa mana cewa abu na farko da ake son muhtasibi ya tsare shine mai sallar mutane ya tabbatar da ana sallah a zaɓi limamai waɗanda suka cancanta a zaɓi ladanai waɗanda suka cancanta a riƙa kula da limamai a riƙa kula da ladanai a gyara masallatai sannan a tabbatar da mutane suna irin sallar annabi sallallahu alaihi wasallam ba kwakwafan kuciya ba ba sallar da kowa ya ga dama yadda ya ga dama yadda ya gada ake zai yi ba wa ya'muru al-muhtasibu bil jumu'ati wal jama'ati me hisba daga cikin aikin sa to ya zama yana umartar a riƙa yin juma'a a riƙa tsaye da juma'a a riƙa tsaye da juma'a wani jama'ati sannan kuma a riƙa yin sallolin jama'a a riƙa yin sallah ka la tu'attalul masajid kai ya zama an walakantar da masallatai ba a salatul jama'a a ciki a tabbatar ana salatul jama'a wa bi sidqil hadith sannan kuma muhtasibi wajibinsa ne daga cin ayyukansa ya rika umarni da cewa mutane su zama masu gaskiya duk da da hizba in wani abubuwan da ake yadawa a cikin social media to ba za a yi ba duk wanda ya ga dama yau duk mutuncin mai mutunci yau a duniyan nan ba a ƙasar mu ba kawai za a iya fito da shi a yi hoton shi a ci masa mutunci a zage shi a faɗi abubuwan da bai yi ba a ce yayi saboda babu hisba a cikin al'umma babu al'amru bil ma'rufi babu annahyu anil munkar wanda suke karkashin gwamnati mutatawwi'ai kawai suke mutatawwi'ai in an ga dama a ji in ba a ga dama ba ma ba za a ji ba yanzu a masallaci wani wajen za ka yi tashi kana nasiha wani ya yi ma ihu a kasashen larabawa a irin kasashen masar in ana hudu ba kana hudu ba wani kawai zai liman na hudu ba wani zai tashi ya ce ka dame mu ba abin da ya kama ba ke a masallaci ran juma'a liman yana hudu ba wa'ada'il amanati sannan kuma wajibin mai hisba ne ya rika umarni da cewa a rika ba da amanoni a rika tsara amanoni wa yanha anil munkarati sannan kuma ya hana ababen da suke ba su da kyau duk abin da shari'a ba ta yi da shi ba wajibin muhtasibi ne ya zama yana yi yana cin muhimmarsa yana cin aikin da aka dora masa duk wani munkari ya zama ana hana ba za a zo ana za a yi biki a rika yin wannan days din da ake yi ba alayyamul jahiliyatu kauyawa dai wane ne dai duk ga nan abubuwan jahiliya da aka kore su sai ga su yanzu jama'a suna neman su dawo da su sannan kuma a gama a zo masallaci a ɗaura aure liman ya ce Allah ya albarka auren saboda munafinci wallahi munafinci kun ji na rantse muku da Allah duk auren da ka sani a matsayin ka na liman an yi wannan izgilin ga addini bai halarta ka zo ka ɗora shi ba ki kyale musu can su tafi su je su ɗora kayan su sai kai liman ya zo kai yana addu'a Allahumma barik lahuma wa barik alaihima wa jama'a bainahuma fil khair ayu nifaqin hada wannan munafinci ne wannan Allah ne za a ma izgilanci su je wancan shedan din da ya zama shine ya daura awar to ya ci gaba da daura awar kuma yana nan tare da shi Zaka ba daidai bane munkari a kyala munkari a cikin al'umma mutane suna kallo an dawo da banna abin da aka kore shi yanzu kuma an dawo da shi ga dangada wai wai wai wai wai wai wani abu ake yi yanzu wai choose and obey choose and obey sai mutum a zo a tara mata da maza a zo shi kenan sai mutum ya je zaɓo wata tare za su zo su yi rawa choose and obey kai daga jin abin ai ba alheri ba ne choose and obey ai aure za a duk au a cikin aure ake wannan kuma muqaddamat ne wasu fa kafin auren da kwana uku za a fara wasu wajen sati guda yanzu ake yi a cikin talaucin da ake magana ana da shi a cikin wannan bangare namu na kasa amma nawa ake kashewa a cikin waɗannan abubuwan dubban ɗaruruwa ake kashewa wanda suke manya su ko miliyoyi suke kashewa akan irin waɗannan bukukuwan da ake na shedanci kuma a ce wai ana neman albarka yaro ɗan shekara biyu yanzu baka isa ka gaya mishi magana ya ji ba saboda ba albarka ba da albarka aka ɗaura auren shi ba shedan ne ya shugabanci auren sannan sai mai yaudara Allah a zo ana cewa Allah ya albarka aure ta yaya Allah zai albarka an tsokane shi tun daga farkon neman aure addu'a ce take gudanar da shi aure aka ce ka koyi da kaga yarinya ka ce ai tama sai kai istikhara ka nemi zaɓi a wajen Allah aka ce kai istishara ka je kai bincike game da ita ka nemi bayan Allah su baka shawara ya kake ganin gidan su wance ya kamata aure ta a baka shawara sannan kai ta addu'a kuma in an zo ɗaurin auren ba addu'a ake ba wanda ya game da kai ne aka ce ce maka addu'a albarka sannan aka baka dama aka ce maka in ka shiga kai sallah raka'a biyu ka kama goshinta ka mata addu'a addu'an neman albarka sannan kun zo za ku tara ka yi addu'a shaidan kace korewa Allahumma jannibna shaitan wa jannibi shaitan ma razaqtana aka ce ka kori shaidan sannan duk wanda ya ji bayan an yi an yi saduwa aure aka ce ka shirya walima me fa'idar walima manzon sama ya ce la ya'kul ta'amaka illa mu'minun ولا ولا لا, لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي taƙiyai aka ce ka zaɓo mutum biyu uku hudu biyar su zo a yi walima abin da ya sawaka a ci in suka gama kai su ma addu'a albarka Allah ya tabbatar da alkhairi a cikin wannan aure shine fa abin da ake nema amma mun ba haske a baya kuma abin takaici har da masu addini shine abin da zai bakanta maka rai sai mutum ya ce bai san an yi a gidan shi ba saboda shi wawa ne wawa kidahumi ya ce maka wai shi bai san anya ba ba daidai ba ne wannan yaudara Allah idan ba addinin muke son mu insilahi mu fita mu sance daga addinin to mu sance ga baki daya amma kan mu garmaɗe muna cakuɗa muna kwaɗo mu ɗibo yahudu mu ɗibo nasara mu ɗibo majusawa maguzawa mu cakuɗa a bukukuwan mu sannan mu ce muna neman albarka a ga nan muna kallon irin yaran da ake haihuwa yanzu ya'yan mage ya'yan bera ya'yan gigin ya'yan kuka ya'yan kunama ya'yan agwaji duk siffofinsu su ne ga sunan yaran da ake haihuwa yanzu yaro dan karami in ya shirya wata tsiyar sai hankalinta ya tashi ana ban labarin wasu yara su an kai su su koyi aiki aikin aikin aikin aikin aikin tela kawai yaran nan wai wai wai wai ogan nasu ya matsa musu dukkanin su yan kanana kanana suka sa mushi suka sa mushi abin nan shinkafa bera abinci yan kananan yara Allah ya taimake shi ya zo ya tarar da abinci ya kub ya wani kubu kubu haka ya ce me wannan haka sai suka sha jinin jikinsu kai wannan yayan albarka ne yaran da har sun san su kisan kai kuma kisan kan ma guba za su zuba na makirci wato ya ci shi kenan ba a gane kome ba kuma mu ba asibiti ake zuwa ba a ce a yi bincike bayan mutum ya mutu da mutum ya mutu ko za a ce a je a rufe shi muna yaudara kan mu wanda zai faɗa ma kanshi gaskiya ya faɗa ma kanshi gaskiya wa yanha anil munkarati min al-kadhibi wal khiyanati ya hana duk munanan abubuwa من الكذب نكريا والخيانة دشن أمانة وما يدخل في ذلك تأبن لك شجاج كنشن أمانة من تخفيف المكيال والميزان نتوي مأوني مود والميزان لكم مأوني نسكيلي أحنا shi yasa akwai mai hisba a cikin shugaban hisba zai wakilta wanda za ta shiga kasuwa suna ganin waye yake da ma'auni na gaskiya waye kuma ma'aunin shi ba na gaskiya ba walgishi fi sina'ati haka nan yin algus a sana'o'in hannu walbaya'at da kuma kasuwanci da cinikayya siye da siyarwa waddayanat da kuma ba ta sika wa nahwi zalika da makamantan waɗannan qala Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wailul lil mutaffifin azaba ta tabbata ga waɗanda suke tauya mudi suke tauya haƙƙi eh abinda ake ce mata fifi shine albakhsu an haqqi shay'in yajibu fihi listifa shine mutum ya tauye wani abin da ya wajaba ya cika shi yasa akwai tasfifi a mu'amala akwai tasfifi a ibada ma المسيء صلاته تكفيفه أسلة ماذا سميت مثلا ارجع فصلي فإنك لم تصلي هاتسو أكس sannan ya ce wallazi ba asaka bil haqq la uhsinu ghayrahu fa'allimni tadfifi ne so daga tadfifi shine tauye haƙƙi akan duk abin da ake son a cika shi sai ka zama baka cika ba to kai tadfifi wailul mutaffifi azabar Allah ta tabbata ga waɗanda suke tadfifi suke tauye ma'auni suke tauye mudu alladina idza qtalu sune waɗanda idan za su auna za su je su yi wa awo halan nasi ga mutane ya staufun sai su cika in shi ya je zai auno zai tsaro sai ya ce sai an cika mishi in ya zo ranar biyan albashi ya ce sai an bashi albashin shi duka amma me wa idza kaluhum amma in su za su auna ma mutane aw wazanuhum ko za su dora musu akan ma'auni na sikeli yukhsiru sai su tauye shi ya tsulubu haƙƙahu wa yansa wajiban ladhi kana alai shi yana neman sai an bashi haƙƙinsa amma ya manta wajibin da ke kan shi ba ni cika min ni kuma in na tashi baka ba cikawa wannan ya shafi tafifi a al'auqat lokuta lokacin da aka ce za a abu mutum ya tauye ƙi cin amana ne yana cin tafifi duba yadda siyakin ya ce ala ya zunnu ula'ika annahum mab'usun al-yawmin azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin waɗannan masu yin wannan abun wai suna tsammanin wai ba lahira ne ba za a tashe su ba shikenan in sun mutu shikenan kuma Allah zai tashe su ne a gaban shi shine rabbul alamin kaga akwai tashin hankali a ciki wa qala subhanahu wa ta'ala kuma Allah ya ce fi kisati shu'aib a kissar shu'aib alayhi salam أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين أوفوا الكيل كسك مأوني da ake yin mudu kenan shi ne alkai wala takunu min al-mukhsirin kab ku zama cikin masu tauyewa kaga wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsiru shine wala takunu min al-mukhsirin kab ku zama cikin masu tauye mutu albahisin ke wazinu in kun tashi za ku yi auna sikeri ku yi ne bil qisdasi da ma'auni sikeri almustaqimi wanda yake madaidaici ku kalli wannan kalmar ta istiqama istiqama na da sharuɗa biyar ko ka zo fassara as-siratul mustaqim to wannan sharuɗan guda biyar su ne za ka kawo shi na su ne istiqama wala tabakhasu an-nas ashiya'ahum kar ku tauye ma mutane ababan su kun ga ashiya aka ce min ashiya'in nasi awqatuhum daga ciki akwai lokaci wala ta'asaw fil ardi mufsidin wala ta'asaw kaffi banna kuma ku kasance fil ardi mufsidin mabannata a ban kasa in aka ce asa fasada kenan yayi banna malamai suka ce wannan shine nau'in alfasadi al-iqtisadi alfasadi al-iqtisadi nau'i na corruption na bangaren tattalin arziki tattalin arziki daga cikin abin da ke jawo tattalin arzikin al'umma ya ruguje ya lalace akwai tafiful mizan akwai tauye ma'auni mutane su zama ba sa yin abin da ya cancanta shi to wannan yana cin abin da ke jawo mutane su zama tattalin arzikinsu ya rikice ba recession ba akwai in akwai abin da ya fi recession to economy din mutane sai ya shiga in akwai abin da ya fi recession zama bala'i to in mutane suna irin wannan tattalin arzikinsu sai ya shiga ciki kuma ba zai taɓa samun natsuwa ba ba za su samu natsuwa ba yau ya rikice gobe ya rikice ƙaga ya rikice وقال سبحانه وتعالى إن الله يحب لا يحب من كان خوانا أثيما ألا يشي بايا سا من كان وان دي زما خوانا ميتين أمانة أثيما هم وان دي زما ميزينيبي أغنيكو صدق باشن أمانة amma taimakon mutane ake a samu alwazi sultani shugaba doka wacce za ta zama ta harkabin mutane ana hana su su aikata wannan abu وقال سبحانه وأن الله لا yahdi kaidal kha'ini kuma lalle Allah madaukakin sarki baya shiryar da kaidal kha'in makircin waɗanda suke masu cin amana wato baya shiryar da su zuwa daidai ba zai shiryar da su su je su dace ba duk lokacin da mace amana ya shirya makirci to ba zai ci nasara ba ba zai samu daidai ba وفي الصحيحين عن حكيم بن حزام قال قال سمع البيعان بالخيار النبي صلى الله عليه وسلم ما سنكي غدابي سنة ذابي البيعان أي البائع والمشتري شينا كتير مصر البيعان بالخيار سنة ذابي ونذاب خيار المجلس سنة ذابي نمجلس خيار المجلس شيني kowa ma damar ba su rabu ba to suna da damar da za su canza ra'ayi mai siya yana da damar da zai ce na fasa siyar maka mai siya yana da damar da zai ce na fasa siya shine bil khiyar khiyar nan khiyarul majlis wala yarahu wala yarahu imamu malik shi al imamu malik bai ganin akwai khiyarul majlis bai ga wannan hadisin ba amma sauran a'imma sun tafi akwai khiyarul majlis har ma wasu daga cikin suna ganin shine mai مقدم على غيره أنا قبات الدشي أكن خيار الشرط أنا قبات الدشي أكن خيار التدليس ده خيار العيب أه؟ ابن عمر كما يدعى الإمام ابن أبي شيبة يقول أتسمع المصنف يا قسم شي سبودي تبت ده خيار المجلس إذا زي تي أبو أكو أشاغو لا وين يسي لا ya zo zai sai abu uku kuma duk akwai su a shagwa sai ya fara cinikin na farko in ya fara cinikin na farko sai ya dan fita daga shagwa sai ya dawo waje balbai uke ne yanzu babu khiyari me shi bai da damar da zai ce ya fasa siyar mishi sannan shi ma yanzu bai da damar da zai ce ya fasa siya haka ibnu umar yake aka aikace sai ya fita sai ya je ya dawo in ya sai na biyu ma ya sake fita ya je ya dawo waje balbai uke ba in ya sake siyan na uku to shi kenan sai samu an samu khiyarul majlisi tam ko al'atam to shine manzo sama yake faɗi malamin ta fara kama tukar ba su rabu ba a wani kaulin an ce imam malik ya ga wannan hadisin amma yace to kaifa yumkin malamin ta fara ka bi jismihi ma aw bi me fa in sadaqa wa bayyana idan suka zama masu gaskiya kuma suka bayyana komai in akwai damuwa ne shi ya bayyana cewa akwai damuwa buri ka lahu ma fi bai'ihi ma kunji sai a sa musu albarka a cikin abin da ka ku rika manta ma'anan ne ake ce ma albarka subutul khairi ilahi ala shay'i wa dawamuhu wa ziyadatuhu kai alherin Allah ya dawwama akan wani abu kuma ya tadaduwa shi yake ce ma albarka albarka in akwai albarka a gidanka sai buhun shinkafa sai ka kawo buhun shinkafa ka manta in akwai albarka in ko an ɗeba albarka sai a dafa abinci a ce ba a ƙoshi ba a yi ta ci a ƙi ƙoshi kaga cikin yara na ƙyalli kuma ba su ƙoshi ba ba albarka a gida wa in katama wa kadaba in suka ɓoye aibi suka kuma yi ƙarya muhiqat barakatu bai'ihima sai a share musu albarkar abin nan ɗinsu albarkar cinikin nasu da suke shi da ya siya ba zai samu albarka ba shi da ya siya yana son ya samu riba ba zai samu albarka a kasu a kasu a cinikin shi da yi ba dan Allah yan uwa na bi'uni ba halin da muke ciki ba yanzu kenan ai mu albarkan ma da aka ɗauke mana har albarkar daɗi babu yanzu rake wannan in kana shin ta baka jin zakin ta malamai suna cewa albarka a matsumat da mashrubat kala-kala daga cikin ba albarka akwai yawa yawa a zahiri daga cikin albarka akwai ɗan kaɗan amma a je a dafa ya wadatar daga cikin albarka a ci ya bada lafiya daga cikin albarka akwai ɗa'am ɗanɗano ɗanɗano raken yanzu irin ta dace raken yanzu irin ta dace ka ji da raken dafa tana da ƙanshi ƙanshi za ka ji marasa sannan ga zaki yanzu akwai wasu za su ce taki da ake sawa ne to mu je wannan alma'an a sababul hissi ne amma mu abin da aka karantar da mu a mutunci shine wara a kulli wara a kulli sababin hissiyin sababin ma'anawi akwai sababi na ma'ana wanda yake na ɓoye na shari'a saboda ka an ɗauke albarka ne kaga shine albarka وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه سمع مر على صبرة طعام ما زال سمع يا وجي يا وجي وانا دارو شيني صبرة دارو قاتو كوكما أبنن ko kwangiri da ake zuba abinci irin wanda masu awon shi masu awon nan suke za gan shi katutan kwano fa adkhala yadahu fiha sai man sama yazo ya sa hannun shi ya caka a ciki ka san ka je siyan shinkafa suka ga ka caka hannunka din nan ka tusa kai ƙasa ka ɗibo sai ka ga na kallon ɗaya wato ka san me ake yi nufi ke kuma ba ba shuge kenan a ciki fanalat asabi'uhu baladan sai ya tsin manzo Allah ta sallama sai suka zama sai suka ji wani damshi فقال ما هذا يا صاحب الطعام سنسنتي يا أكي يا كيمي أبنتي فقال أصابته السماء والله يغون سمني يذب مشي تقسى هو بحق مني يا رسول الله يا مأيكن الله قال أفلا جعلته فوق الطعام سنسنتي تميز أبغتاشي أسمى بحق hayyarahu nasu domin kowa ya zo ya gani man ghashana fa laysa minna duk wanda ya ci amanar mu ya mana algus to baya tare da mu baya cikin mabiyan mu wa fi riwayatin man ghashani fa laysa minni duk wanda ya ci amana ta ya ci amana al'umma ko to Allah madauki zaki ya taimake mu ya tsare mu wanda yana cin aikin muktasi وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته